ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana daren alhamis ne wanda ya daidai da daren biyar ga watan shawwal hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara dubu daya da dari hudu da talatin daidai da ashirin da uku ga watan septemba shekara ta dubu biyu da tara wannan shine kasar na shida daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin aljami'ul kabir wato littafin al'imamu abu isa Muhammad ibn Saurat Tirmidhi Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi karatun da muka yi wa take da karatun hadisi da aiki da shi shine zama lafiya ga musulmi idan jama'ar musulmi ba su manta ba har yanzu muna ainihin shimfiɗar da muke wa karatun wannan littafi wadda take ɗauke da cikakken tarihin al-Imam Tirmidhi da kuma tsarin da shi al-Imam Tirmidhi ya biya rubuta wannan littafi nashi mai ɗimbin ilimi da albarka Allah maraukakin sarki ya ji kan al'imamu Tirmidhi tare da shi Allah ya ji kan manya-manyan ainihin malaman hadisi waɗanda su ne suka raya wannan sunna ta karantar da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da kuma yaɗa aiki da su ainihin a cikin al'umma idan jama'ar musulmi ba su manta ba mun kammala cikakken tarihin al'imamu Tirmidhi yanzu muna tarihin littafin shi ne a inda muka ji irin shaidar da manya-manyan malamai suka bayar game da nagartar littafin al'imamu turmidi sai kuma suka fara bayanai dangane da tsarin littafin al'imamu turmidi wato a nan ana samar mana da big book review ne ma'ana ana ainihin wato bincika yaya tsarin littafin yake wannan zai taimaka ma mai karantar da littafi da mai koyon littafi hatta mai sauraron karatun littafin musamman kuma mutumin da yake so ya haddace littafin ya yi takhassusi wato ya goge akan sanin littafin tirmidhi to babu shakka wannan zai taimaka mishi kwarai da gaske bayan da muka gama jin manya-manyan maganganu waɗanda aka ɗibo su daga ashek ahmad shakir allah ya gafarta mishi a yau za mu tashi a shafi na 67 a inda ya ce wa qala sahibu 77 76 inda ya ce wa qala sahibu kashfin niqab mai littafin kashfin niqab sunan shi a doktor muhammad habibullahi muhtar wannan malamin hadisi ne kuma dan malamin hadisi Allah ya ji ɗan da uban ya faɗi wannan magana a cikin littafin nan nashi mai suna kashfin niqab mujalladi na ɗaya shafi na ɗari da ashirin ya ce wa yajdaru bina an nazkura mulakhasa ma katabahu shaykhuna العلامة المرحوم يعني الشيخ المحدث محمد يوسف البنوري في مقال نشر في مجلة المجتمع العلمي المجمع العلمي العربي بدمشق ما لن يتي يا باتي أنا ما أنبتي wata magana da malaminmu babban malami wanda muke roƙon Allah ya gafarta mishi wato yana nufin a shekul muhaddis shehun malami kuma malamin hadisi Muhammad Yusuf al-Dinnauri mai suna Muhammad Yusuf al-Dinnauri wadda wannan magana ya faɗe ta ne fi maqalin a cikin wani jawabi da ya rubuta mushira fi mujallatil majma' al-ilmi wadda ainihin aka yada ta a cikin mujalla ta ainihin majma'ul ilmi majma'ul ilmi al-arabi bi dimashq wato ainihin a ƙasar dimashq daga ainihin wato shafi na ɗari talatin da biyu zuwa shafi na ɗari uku da ainihin takwas kun ga kusan shafi ɗari biyu da wani abu ya ce yana wannan jawabi din wannan malamin shi a sheikh al-muhaddis muhammad yusuf al-bin nauri din nan shi ma ya yi sharhin sunan tirmidhi kamar yadda za mu zo mu ji a cikin ainihin bayanan malaman da suka yi sharhin sunan tirmidhi ga abin da ya ce faƙala ma ma'anahu ga ma'anar abin da ya faɗi ya ce inna li kulli kitabin min al-ummahati sit maziyatan la tujadu fi ghairihi kowane littafi ɗaya daga cikin littattafan guda shida wato bukhari muslim abu dauda nasa'i tirmidhi ibnu maja kowane littafi yana da wata daraja wadda ba za a samu wani shi yana da wannan darajar ba wa biha taqa'ul maziya to daga nan ne za a samu irin bambanci ko fifiko da shi littafin zai samu akan dan uwan shi wala takadu tujadu maziyatun mutlaqa li kulli kitabin min kulli jihatin ba zai yiwu ba ko kuma abu ne mai wahala ka samu a ce kowace irin daraja kai tsaye ta tattaru akan littafi daya ba zai yiwu a ce littafi daya ta ko ina in ka dube shi yafi kowanne ba a ce a wajen hadisi nashi ya fi inganci a wajen bayanin malamai nashi ya shi inganci a wajen kaza a sai dai a samu imamul bukhari yana da darajar da ya ɗari sauran ita ce me inganci imamu muslim yana da darajar da ya ɗauri sauran ita ce me tattara dukkan hanyoyin hadisi ɗaya a wuri guda yadda ba za ka wahala ban kana neman hanya in hamsin ce in ya zo sai ya ƙure ta a wuri guda don haka in ka same ta a nan ba inda za ka je kuma ka sake samun wata hanya ya gama ƙure maka hanyoyin da yake samu yayin da littafin sunan abi dawuda kuma duk wata matsala daga cikin masailul fiqhi sai kaga ya ƙulla mata babi domin ta wakilci wani malami da ya faɗe ta ko kuma wata mazhaba da ta faɗe ta yayin da sunan tirmidhi kuma yake tattaro ingantattun hadisai da waɗanda ba ingantattu ba ya kuma bayyana ya kawo mazhabobin malamai da kuma saɓanin malamai ya kuma bayyana malamin da baka san sunan shi ba sai alkunya shi ka sani kamar wa kamar abu sa'id al-khudri abu sa'id al-khudri ba sunan shi bane alkunya ce menene sunan shi in ya rawaito hadisin sai ka ji ya ce maka abu sa'id al-khudri dinnan sunan shi malik ibn sinan mutumin da kuma ka san sunan shi baka san alkunya shi ba kamar Umaru dan Khattabi sai ke maka Umaru dan Khattabi shi kuma Abu Hafsin to wannan littafin kaga shi kuma irin abubuwan da ya tattaro to haka kowanne littafi akwai wata daraja da yake banta da ita malam yace bai yiwa a ce an hada goma da goma sai dan gata a ce littafi ɗaya ta ko ina yafi kowanne yace wannan ba za a iya samu ba ko kun fahimta a ƙarƙashin haka sai malam yake cewa wasi ma yali to a cikin bayanan nan da za su zo zikiru khasa'is tirmidhi fi kitabihi za mu ambaci wasu darajoji ne waɗanda imam tirmidhi yake bantu da su a cikin wannan littafi nashi mai suna al-jami al-awwal daraja ta farko da littafin al-imam tirmidhi da shi malamin ya haɗo a cikin wannan littafi nashi annahu jama'a fi kitabihi samaniya anwa'in min as-sunanin nabawiyya ya haɗo nau'uka na sunnonin annabi nau'i takwas ba a ce sunnoni guda takwas ba nau'i nau'i nau'i takwas na sunnoni ɗin min al-aqaid wa usulid diyana na farko kaga wannan littafi akwai bayanin aqidoji da kuma bayani dangane da usulid diyana shine tauhidi ma'ana akwai bayani akan rana za ta bullo daga yamma dajjal zai zo ya ajuju ma ajuju za su zo annabi isa zai zo mun yadda da ceto gaskiya ne duk akwai waɗannan bayanan a cikin littafin nan kaga ne kenan aƙidoji to sa'an nan kuma akwai usulul diyana akwai bayani da cewa babu wanda ya cancanta a bauta mishi sai Allah shi kadai bayan shi babu na biyu sannan kadai za a yi wannan bauta ne ta hanyar manzo Muhammad sallallahu alaihi wa sallama da sakon da ya isar da shi usulul diyana kenan asalin addini kenan shine tauhidi saniyan الأحكام الشرعية فنا أكون كنتم كنت نشرع المسلم في أكتم وانا للتاسي من العبادات ندق عبادوجي كمان مي كما صلى دا أزمي والمعاملات دا معاملولي كمان مي كما الزكاة كما أوري دا ما كمان تنسو وحقوق الناس دا كما براني أكان حقوق المتاني حق uwa da uba haƙƙin makwabta haƙƙin ƴaƴaye haƙƙin dabbobi haƙƙin abubuwa duk ga sunan akwai a cikin wannan littafi salisan na uku تفسير القرآن الكريم akwai cikakken tafsirin alkur'ani mai girma a cikin wannan littafin wannan yana daga cikin nau'i na uku rabi'an na hudu al'adabu wal akhlaqi a cikin wannan littafi akwai bayani dangane da ladubba ka je zaka shiga ban daki da wace kafa zaka shiga in zaka fito da wace zaka fito wace addu'a zaka yi idan zaka ci abinci da wani hannu zaka ci idan ka gama ci yaya ake siɗe hannu ya ake siɗa kwano idan ka ga mutane ya za ka gaishe su yaya ake zama a cikin mutane ko ya dace in an zauna ana cin abinci daga zama kai ka sa hannu ka sure nama ko ko ka cinye loman nan ta tsakiya duk waɗannan madubba akwai bayanansu a cikin wannan littafi wal akhlaq akwai kuma bayani akan halaye na gari halayen mutunci zama da mutane lafiya kula da kaza ma'ana duk abin da yake na mutunci ne akwai bayanin shi a cikin wannan littafi khamisan na biyar asiratin nabawiyya rigid gabji har tarihin annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama akwai a cikin wannan littafi wa shama'ilin rasul da kuma ɗabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama cewa manzon Allah mutum ne karimi mai kyauta mai alheri mai fara'a mai dariya mai wasa mai sakin fuska manzon Allah yana sakin jiki da al'umma sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah jama'a ya kai za mu zo mu karanta a cikin wannan littafi wanda al-Imam Tirmidhi zai kawo mana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama har wasa da barkwanci da raha yana yi wani mutum ne mai cin zanzana mutumin ƙauye in ya zo ana kyamar shi ana baya baya da shi mutumin ƙauye ga cin zanzana kaga za a kyamace shi da yawa kuma to in ya shigo birni duk sanda zai shigo shi kuma sai yayo manzon Allah tsaraba manzon Allah yana jin daɗin wannan tsaraba shi kuma manzon Allah duk sanda wannan mutum ya zo mishi da tsaraba shi kuma sai ya kulle mishi wani alheri ran da biyan sai da kayan shi zai koma sai manzon Allah sai ya ce to gashi in ya irin abin nan na mutane a a a ya haka sai manzon Allah ya ce a ai mu a ƙauye ba mu da kowa sai kai kai kuma a bariki baka da kowa sai mu mu ne wakilanka a bariki kai kuma kai ne wakilin mu a ƙauye duk wanda baka tawo kai mana tsaraba ƙauye kai kuma nan mu baka irin tsaraba bariki ran nan sai manzo Allah ya zo ya samu har wannan bawa Allah ya zo ya kasa kaya yana ta sayar da kaya sai manzo Allah sai ya biyo ta baya irin ya mishi ma dindimi din nan haka ya rungume shi ta baya sai mutum yana cewa wane ne wane ne wane ne sai sai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to da ya gane manzan Allah ne fa sai rinka goga bayan shi da kirjin manzan Allah kuma a ai shi ma gwamma ya dana ko manzan Allah ai ba wasa bane in ka samu manzan Allah ya rungume ka ai sai ƙara manna yana gogawa haka ina fata an gane sai manzan Allah ya ce wane ne zai sai wannan bawa ka ba wasa ne ko wa zai sai wannan bawa sai ji mutum ya tuntsire da dariya ya ce ta ku bawan nan naka zai yi araha sai manzo Allah ya ce amma wannan bawan yana da daraja a wurin Allah sai ya ce to ka roƙan mini Allah ya bani aljanna sai ya ce kai dan aljanna ne kaga inda wasa da raha suka juye suka zama gaske ko to yanzu wane ne ya kai alherin manzon Allah babu babu wanda ya kai alherin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam to za mu zo za mu ji ire-iren waɗannan ɗabi'un na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam idda za ka ji tsohuwa tukub ta zo gaban manzon Allah ta tsaya ta ce ka roƙan min Allah Allah ya saka na aljanna manzon Allah ya dube ta yace tabbi jan tsohuwa ai ba za ki shiga aljanna ba to manzon Allah yace ba za ka shiga aljanna ba kai kun kenan sai ta juwa tana kuka sai manzo Allah yace ku bi ta ku gaya mata babu tsoho a aljanna ne sai jawo aya inna ansha'ana hunna insha'a ai yan aljanna ba a sake molding din su ne a sake reborn din su a maida su sababbi kar faja'alnahum abukara hunna abukara sai mu juye su mu maida su yan mata urban atraba masu nonuwa a tsaitsaye haka Allah ya ce atraba sannan yan mata sa'o'in juna ba harbati mati a aljanna jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to nan da nan sai tsohuwa kuma ta kyalkyale da dariya to da ta zo ta ce a roƙan matu kaga manzon Allah yana da irin waɗannan shama'il din yana da raha yana da wasa yana da dariya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama don haka malaman hadisi cikin sahabbai suka fara kwaikwayon shi sahabi abu huraira yana daga cikin first set of graduates yana daga cikin ɗaliban farko da manzon Allah ya yi daga jami'ar shi mai albarka suran nan aka nada abu huraira sai zama sole administrator wato sai zama kanto mai riko na ainihin ƙasar bahrain da aka tashi za a tafi ma'ana irin za a shirya motoci a tafi ana jiniya ana buge talakawa sai yake duk ku rabu da ni ku samo mini jaki da mangwala da takunkumin shi aka ce habaran kai daɗe yiwa excellency guda gwamna guda ka hau jaki ya ce abin da nake so kenan rakiya fa ya ce baya so da ya tashi ya shiga gari akan jaki da mangala da da abin nan da linzamin jaki da takunkumi ya shiga jama'ar gari suna duk an yi dako dako ana shirin a ga gwamna a cikin convoy suwa ga abu hurora sun san shi dama sai na assalamu alaikum ku gafara nan ga gwamnan ku nan sai aka yi ta dariya ana murna sahabbai sun kwaikwayi halin shi sallallahu alaihi wasallam dare in yi abu hurora sai ya shiga cikin yaran anguwa shi ne fa gwamna fa amma sai ya shiga cikin yaran anguwa suna tsalle suna wasa har ana ojiyo jiyo ana yi an taba kan gwamna an taba kan gwamna wannan alherin sai a makarantar manzon Allah ake samu sallallahu alaihi wa alihi wasallam to duk za ku samu ire-iren waɗannan tarihi da ɗabi'un manzon Allah a cikin wannan littafi sannan sadisan abu na shida manaqib ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam abin da ake kira manqiba ita ce daraja to manaqib darajoji zaka ji darajar sahabi abubakar ne siddiq zaka ji darajar umaru zaka ji darajar usman zaka ji darajar ali zaka ji darajar talha zaka ji darajar abu ubaida zaka ji sa'id ibn zaid zaka ji darajar fatima yar manzon allah sallallahu alaihi wa sallam zaka ji darajar anas dan malik sahabban manzon Allah baka ji darajojinsu a jimillance da kuma ɗaiɗaiɗansu to duk wannan karatu yana nan cikin wannan littafi sabi'an na bakwai abwabit tazkiri sannan zaka ji babuka game da tunasar da kai game da Allah ka ji tsoron Allah tunasar da kai game da lahira tunasar da kai game da duk haƙƙin mai haƙƙi a kanka wal mau'iza da kuma babuka akan wa'azozi min at-targhib wat tarhib game da abubuwan da za su kwadaitar da kai ka bi Allah da kuma abubuwan da za su tsoratar da kai daga saban Allah awir ayir raqa'iq wato abubuwan da suke lausasa zuciya su ake kira raqa'iq abin da aka yi maka wa'azi sai ka ji kana kuka saboda shi malam yace wa kitabuhu wannan littafi na ainihin wato Tirmidhi ko kuma kitabur raqa'iq wato wannan matattara dangane da babukan wa'azi na littafin Tirmidhi min ahsani ma ullifa fi hadha al-babi shine mafi kyawun abin da aka rubuta a cikin wannan babi dangane da mai dangane da arraqa'iq ma'ana bin littattafai da aka rubuta game da wa'azi al-imamu ibn mubarak yana da kitabuz zuhudi imamu ahmad yana da kitabuz zuhud war raqa'iq baihaqi yana da manya manyan malamai sun rubuta amma matattarar da tirmidhi ya rubuta a cikin shi game da ire-iren waɗannan wa'azozi shine mafi kyau daga cikin littattafai ina fata an gane to sai kuma malam yace na takwas ashiratu sa'a akwai kuma bayanai dangane da alamomin tashin duniya wa alamatuha ma'ana alamomi da siffofin da za su ga sun faru a cikin rayuwa sai ka ce to tashin duniya ya zo to za a karantar da kai waɗannan abubuwa duk a cikin wannan littafi sai malam ya ce wa inna kitabat tirmidhi shi littafin al-imamu tirmidhi wa in sharakahu fi zalika kullihi kitabul bukhari ko da ike littafin bukhari ya yi tarayya da tirmizi a duk waɗannan abubuwan da aka faɗi akwai su a cikin littafin bukhari lakin na tashaddudahu fi shuruqis sihha hala duna tawassu'ihi fi jami'in riwayati tsanantawar da imam bukhari ya wajen sharuɗan ingancin hadisi a wurin shi ya sha makanta imam bukhari daga faɗaɗawa wajen samun dukkanin riwayoyi akan waɗannan abubuwa ma'ana idan bukhari ya zo ƙulla babi zai kafa sharaɗi ya tsaurara ya tsaurara madadin hadisai goma ingantattu da za su sami shiga da kyar kwaya ɗaya zai wuce to imam tirmidhi bai irin wannan tsaurarawa ba don haka sai a samu ɗimbin hadisai waɗanda za su gamsar a cikin wannan littafi na tirmidhi a yayin da yake ba za a samu irin su ba a cikin littafin bukhari ka bi bambancin da za ka samu don ba haka ba sai ka ce ai duk waɗannan abubuwan akwai su a bukhari a'a akwai su a bukhari amma ba sa gamsarwa irin yadda za su gamsar da kayan ka karanta tirmidhi kuma na tirmidhin ma sun inganta amma imam al-bukhari ya kafa ya tsare ni malam yake cewa wa sardu kulli ma lahu silatun bil mawdu'i da kuma irin yadda tirmidhi yake kwararo duk wani magana duk wata magana da ke da alaka da abin da yake magana akai to imam tirmidhi yana kwararo irin wannan bukhari ko cikin maganganu talatin sai samu kwaya ɗaya sai ya kawo wa bizalika a ƙarƙashin haka قد ضاق عليه نطاق موضوعه الواسع wannan ainihin fage mai faɗi wanda imam al-bukhari ya kamata ya zubo hadisai a ciki to sai zama ya yi kunci gare shi saboda ya tsananta ko kun fahimci wannan da kyau jama'a ma'ana yanzu misali a shagon ka ce gaba ɗaya ba za ka siyar da kaya ba sai made in france to za a yi ta neman kaya a garin nan ku ba a sami irin waɗanda ake so a shagon ka ba domin aka zo aka ce sabulu made in france to za a samu wurinka to amma abin da ake so sabulu ake so dan ina wanda aka yi shi a lagos sai ce babu a wurinka don haka sai zama mutane da yawa suna so su zo su cika shagon ka wajen siyayya amma ba sa samun abubuwan da suke so don haka da yawa mutane na harin littafin imam bukhari amma ba za su samu abin da suke so ba ko kun fahimta jama'a kun ji daga cikin ainihin wato nau'i na farko na darajar da littafin tirmidhi ya samu asani daraja ta biyu annahu ja'ala kitabahu nafi'an imamu tirmidhi ya sanya littafin shi ya zama mai amfani me yasa bi hukmihi ala al ahadisi bi sihha saboda yana hukunta hadisai ya ce wannan hadisi ingantacce ne wal husni ya ce wannan hadisi kyakkyawa ne wal gharaba ya ce wannan hadisi hanyar shi kwaya ɗaya ce wa da'af ya ce wannan hadisi mai rauni ne wa bizalika to wannan aikin da irin irin al-imamu tirmidhi yake yi qad tabaraka aiban adam iltizamihi shurut al-khassa fi at-takhrij wannan sai ya nuna kenan imamu tirmidhi qad tabaraka aiban عدم التزامه الشروط الخاصة في التخريج da nan ne za a riski cewa imamu tirmidhi ashe bai sanya wa kanshi wasu sharuɗa na musamman wajen fitar da hadisi ba me wannan magana take nufi imam bukhari yana da sharaɗi me sharaɗin duk hadisin da ba ingantacce bane ba zai kawo ba tirmidhi bai sa irin wannan ba duk hadisin da ya ga dama zai kawo littafin shi sai dai in sahihi ne ce sahihi in da'ifi ne ce da'ifi in garibi ne ce garibi in hasan ne ce hasan bambancin shi kenan a ƙarƙashin haka in aka ce maka menene sharaɗin imamu tirmidhi wajen fitar da hadisi sai ka ce tirmidhi bai da sharaɗi dan yana fitar da kowane irin hadisi sai dai zai bayyana amma me sharaɗin bukhari sai ka ce sai hadisin da ya zama sahihi ko kun fahimta yawwa asalis daraja ta uku da wannan littafi yake da ita annahu tasabba li bayani mazahib al-a'imma ya tinkari bayani na mazhabobin malamai a cikin wannan littafi zaka ji mazhabin imamu malik game da kaza mazhabin shafi'i mazhabin ahmad mazhabin wani mazhabin wani jama'a kun fahimci wannan da kyau ko wa ta'amulul umma da kuma yadda al'umma suka mu'amalanci waɗannan ainihin mazhabobi ko hadisai ko kuma yaya malamai suka fassara wannan hadisi yaya malamai suka ɗauki wannan mas'alar wa bi bayani hadha al-ikhtilaf to da bayanin irin wannan sabani na malamai da Tirmidhi yake a cikin littafin shi yakadu yughni anil kutubil mu'allafa al-khassa fil khilaf wannan littafin na tirmidhi yana dab da ya wadatar game da sai ka koma ka binciki littattafai da aka yi bayani na musamman game da sabanin malamai kamar me kamar littafin albidayatu bidayatul mujtahidi wa nihayatul muqtasid na al-imam ibn rushd al-maliki da littafin qawanin al-qawanin al-fiqhiyya ta ibn juzayy da kuma littafin at-tahqiq na al-imam ibn abdul hadi da kuma ainihin wanda ya wata hakiki akan haka na ainihin wato Abdurrahman ibn Jauzi da littafin al-ikhtilaf na al-Imam al-Baihaqi duk waɗannan littattafai ne waɗanda malamai suka rubuta su don a kawo maka ainihin irin yadda malam wane ya ce kaza malam wane ya ce kaza malam wane ya ce kaza su littattafan an rubuta su musamman don haka ne to wannan littafin na tirmidhi na daga cikin fa'idar shi yana ɗauke da abin da waɗannan littattafan suke ɗauke da shi kenan ƙarshe wannan littafin na tirmidhi zai wadatar ba sai an koma an duba waɗancan littattafan ba ina fata an gane malam yace wa bihi yu'lamu halu talaqqi umma li tilka riwayat al-hadisiyya to da irin waɗannan sabanin malamai ne za a iya gane yadda al'ummar musulunci suka karɓi waɗannan riwayoyin na hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallama me wannan magana take nufi idan ya kawo maka hadisi sai ce to shi wannan hadisi yana magana akan kaza ne to amma maliku ya ce kaza maliku ya ce kaza shafi'i ya ce kaza hanafi ya ce kaza daga nan za a iya gane shin yaya malamai suka mu'amalanci wannan hadisin kuma me yasa suka mu'amalance shi haka za ka iya ganin hadisi ya zo gar annabi ya ce kaza sallallahu alaihi wasallam sai tirmidhi ya ce maka haza hadisin gharibun wannan hadisi mai launi ne hanyar shi daya tafarrada bihi fulan wani kadai ya ruwaito shi shi kuwa na din nan munkarul hadis to sai ka ji ya ce wannan mas'alar da hadisin ya zo da ita imam ahmad bin hanbali ya ce bid'a ce to yanzu sai ka gane to ashe imam ahmad da ya ce kaza bid'a ne ba wai yana faɗa da hadisin manzon Allah bane asalin hadisin da ya zo da abin bai tabbata bane ko kun fahimta jama'a to littafin Imam Tirmidhi zai baka cikakkiyar wayewa kai sai zama duk duniyar da ka shiga in ka tafi Indonesia in ka karanta littafin Tirmidhi zaka ga cewa ka da kana da wayewa kai in ka isa saudi arabia in ka karanta littafin tirmidhi za ka ga kana da wayewar kai in ka isa afghanistan za ka kana da wayewar kai in ka isa maghribul aqsa kasan morocco ne tunisia ne mauritania algeria in ka je ka zauna cikin malamai da ɗaliban ilimi sai ga kana da wayewar kai saboda ya karantar da kai mazhabobin duniya da dalilansu da bayyana maka inganci ko rashin ingancin waɗannan dalilan nasu ko kun fahimta jama'a malam yace wa kazalika to haka kuma yu'siruna ala al-mazahib al-mahjura imamu tirmidhi yana sanar da mu wasu mazhabobin ma waɗanda an kaurace musu a duniya yau baka jin labarin su yanzu misali galibin an yi magana ne yake cewa mazhabobi guda hudu ne jama'a mazhabobi sun fi arba'in fa sun fi ɗari hudu ma wa yake maganan nan domin kowane babban malami mujtahidin ya karantar da ɗalibai ya musu fatawa waɗannan fatawoyin su ake kira mazhabin malam wani to ba ka ce malaman musulunci kwaya hudu ne ko kwaya arba'in ne don haka akwai mazhabobi da waɗanda an ƙaurace musu a duniya saboda ne saboda ɗaliban da malaman ba su kai labari ba kamar wa sai malam yace ka mazhabil auza'i kamar mazhaba auza'i wa sauri da al-imamu sufyan sauri وإسحاق المروزي ده إسحاق المروزي وهو ابن راوية واتو إسحاق الراوية وأن مذهبهم فباكا جل لابارو سفي إن كاشبو لتكفي إلى الناس ترمذي تلتاف ترمذي يا تري منا إن وأن مذهبهم أمس إمنا ما سميمين إلي أقلا أقول مجانا دراكا جتازو أحديثي سيكا جا شافعي بي ɗauke ta ba Ahmad ibn Hanbali bai ɗauke ta ba Maliku bai ɗauke ta ba Abu Hanifa bai ɗauke ta ba in wani tashi sai ce ai duk mazhabobi ba wanda ya dauka sai ka ce a'a sufyanu sauri ya dauka in ya ce ina sai ka ce duba tirmidhi ashe kun ga tirmidhi yayi good documentation yayi aikin alheri Allah ya ji kanshi arraba daraja ta hudu daga cikin darajojin da littafin tirmidhi yake da ita annahu ja'ala al-ahadith al-muta'arida fi bab al-ahkami fi babaini idan hadisai suka zo guda biyu suna karo da juna jama'a madadin tirmidhi ya hada su a babi guda a'a sai ware wannan babi sai ware wannan babi misali wani zai tambayi annabi sallallahu alaihi wa sallam cewa mutum ne ya taba azzakarin shi mutumin da ya taba azzakarin shi ina hukunci sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce inna ma hiya baba'atun minka ai gabarka ce wato ba komai wani zai sake sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce man masa zakarahu falyatawadda wanda ya taba azzakarin shi sai sake alwala kaga yanzu mas'ala ce guda daya taba azzakari na karya alwala ko ba ta karya alwala wannan hadisi yace tana karyawa wannan yace ba ta karyawa to Tirmidhi sai ya kafa babuka guda biyu kowanne sai ya kulla in ya kulla a ƙarƙashin kowane babi kuma zai tattauna maka game da inganci ko rashin ingancin hadisi sannan zai kawo maka malaman da suka yarda da wannan fatawar sannan ɗaya babin ma haka to yana daga cikin aikin da tirmizi yake yi wato da za a samu gogaggun malamai in na ce gogaggun malamai ina nufin gogaggun malamai waɗanda sun gogu da ilimi musamman ilimin hadisi da tarihi da jarhuwar ta'adil a cikin wata jami'a daga cikin jami'o'in duniya na musulunci musamman kuma a kulliyatul hadisi sharif kamar jami'ar islamiyya da ke madina ko jami'a makamantan haka a samu professor su tsaya su nazarin aikin tirmidhi babu shakka ina tabbatar muku da cewa idan a ƙasar turai ne to za a baiwa tirmidhi digirin girmamawa wanda ya fi kowanne saboda wannan aiki ne wanda keke da keke shi ne yau 'yan boko suke tutiya da shi ake cewa wannan is an academic research wannan ya yi amfani da scientific tools ya yi amfani da ilmomi waɗanda da su ne ake iya tantance abubuwa kuma a lokacin tirmidhi babu kwamfuta jama'a balla ce kwamfuta ce yasa ce musu duk gaba ɗayan abubuwan aka ne yake kwalɗo tawada ya rubuta jama'a mun fahimci wannan sannan ku duba magana da na faɗi makon da ya wuce na ce duk wani littafi a kowane fage in ka cire addinin musulunci da harshen larabci duk littafin da ya shekara hamsin to zai rasa darajar shi ka duba da kyau ka gani duk wani littafi da aka rubuta shi na geography bayan shekara hamsin malamin da ya rubuta shi shi da kanshi in yana da rai zai ce ya yi condemning littafin ko kuma ya ce a sake review littafin saboda akwai wasu theories waɗanda ya rubuta su yanzu da ya no more relevant ba su da amfani amma za ka ce littafi an rubuta shi fiye da shekara dubu ɗaya da ɗari biyu har yanzu kuma littafin nan yana nan jama'a yanzu nan munna muke ma za mu fara koyan shi yanzu ka ɗauko tsohon oxford wanda aka koya mana muna primary school in ka zo za ka koya wa yara yanzu sai turancin ya nemi ya zama turancin da yanzu macmillan ake koya musu saboda ya tafi tare da turancin zamani ko makamantan haka jama'a kun fahimci wannan da kyau menene nake so in faɗi a nan waɗannan ayyukan da imamu tirmidhi ya yi su shekara dubu ɗaya da ɗari biyu da suka wuce ko makamantan haka har yau suna nan intact suna nan daidai wa daida ba malamin da zai ce bai a nomo relevant ba a da bukatar su sun tashi aiki to da nan zaka gane cewa ashe wanda ya ilimin addini bai yi asara ba sai dai kai co mun rasa hukumomi ne da masu wadata waɗanda za su mutunta malamai har a ga cewa ilimin addini ashe abin sha'awa ne lokaci ɗaya za ku zauna jam wani ya rubuta ya applying islamic studies wani kuma ya applying mai chemistry nan da nan sai a ce petroleum resources kaza kaza an ɗauki wani saboda ya karanta chemistry na'am sai a je can a gidan washi a bashi gida a bashi mota a bashi kaza a bashi kaza kai kuma da ka karanta islamic studies fa wai kallon banza ake maka wai digirin ka bai da daraja in dai digiri digiri ne kai ma kayi yayi shekara hudu kai ma kayi yayi jam kai ma kayi ya samu points kaza kai ma ka samu jama'a ko kun fahimci yadda aka wulakanta ilimin addini to amma ko wannan theories din da yake da su na chemistry idan da zai mutu bayan shekara hamsin a tashe shi ma'aikatar da ta ɗauke shi aiki ba za ta sake ɗaukar shi aiki ba domin za ta ce duk abin da ya sani na chemistry an wuce nan amma wannan da ya karanta dirasa islamiyya bayan shekara ɗari biyar in ya mutu aka tashe shi yana nan zai maintaining status ɗin shi mai yiwa ma a ce irin ku ake nema don kun ƙare yanzu ko kun fahimci wannan da kyau jama'a don haka lallai ne masu mulkin musu mutunta waɗanda suka karatun addini ba wai sai wanda ya engineering ko pharmacy ko law ko medicine ko wane ne wane ne ba ba don kuma ba saboda addini ya samu kima jama'a kuma kai ce rashin mutunta su ɗin fa da mutunta ayyukansu fa shi ya kawo fa ba sa iya conducting scientific research in ba haka ba qur'ani jama'a qur'ani ba littafi ne na science ba littafi ne na science of god littafi ne na ne na ayat ba littafi ne na kimiyya ba amma akwai kimiyya a cikin alkur'ani yau kwana uku kenan na gama wani bincike kun san na ce muku ina na haɗa muku laccoci dangane da abubuwan kimiyya da fasaha waɗanda suka zo a cikin alkur'ani waɗanda wani abin har yanzu bature bai gano ba na'am lokacin da suka fara bincike su aristot da wane ne wane ne a kan asalin daga ina ɗa ike ne ɗa da ake haihuwa daga jikin matan ne ko daga jikin mijin ne da farko sai suka ce sun gane halittar ɗa gaba ɗayanta tana cikin maniyin namiji ne a halitta haka ike don haka ɗiba ike kawai yana gudawa mace don haka mace ba ta da wani contribution ba ta da wani gudunmawa da take wajen kirar halittar jikin ɗa wannan shine first theory ɗinsu da suka tafi suka tafi sai suka ce sun gane wannan kuskure ne su da kansu sai suka ce sun gano cewa jinin haila ne yake samar da ɗa a ƙarƙashin haka babu contribution babu gudunmawar namiji ko kaɗan kun ji me kenan ɗirkaniya mota a tukunya ma ban da za ta je da suka sake tafiya suka sake tafiya haka suka yi ta fitar da theories gaba ɗaya waɗanda har sai zuwa wajen 2002-2003 sannan suka ce sun gano na'am halittun da ke samar da ɗa daga jikin ɗa namiji suke tare da taimakawar wasu ainihin sinadaran halitta da ke ainihin jikin ya mace to don Allah karanta Qur'ani ne Qur'ani yace yakhruju minhu min yakhruju min baini as-sumbi wat-tara'ib to kuma cikin suratul qiyama la uqsimu bi yawmil qiyama wa la uqsimu bin nafsil lawama la yahsabu al-insanu an lam najma'a idama bala qadirina ala an nusawwiya banana kun ga har mun samu wani scientific theory wanda sai yanzu suka gano shine banan nan kuma ana wata ga wata fingertip kan yatsa kan yatsu yana ɗauke da zanen da duk duniya yatsan kowa bai yi daidai da yatsan wani ba don haka a yau a duniya duk wani siginesa ana iya fajirin ɗin shi amma in ka zo a ce dangwala in ka dangwala yarda wane ya zo duk duniya a zo a dangwala ba wanda zai daidai da na wani to wannan halittar mafi keke da keke eh sai Allah ya ce bala qadirina ala an musawwiya bananahu waɗannan kawunan yatsu Allah ya ce muna da iko mu daidaita su su dawo yadda suke to menene zai yi wahala kuma to ayar da muke hari kuma tana can cikin ainihin wato nan cikin suratul qiyama din ne wadda take tabbatar da cewa ɗa yana fitowa ne ainihin daga jikin namiji sannan zuwa ga jikin mace mu ci gaba da karanta surar bala qadirina ala an nusawwira banana bal yuridu al-insanu an yafjura amama yas'alu ayyana yawmul qiyamah fa idza رق البصر وخسف وجمع الشمس والقمر نعم سورة الإنسان وتآية آه بوانا أمشاد لم تليه فجعلناه سميعا بصيرا بوانا بتكون سورة القيامة ها أديالا mun yi nufin control na muka abin eh sai za bari kalbasa wajen ya shamsu wal kamar ya kulul insanu yau mai idan aina almasar kalla lawan min mani yimna eh aha faja'ala minhu yawa faja'ala minhu الزوجين الذكر والأنثى فجعل منه sai Allah maɗaukakin sarki ya sanya halittar jariri minhu daga jikin shiwa shi namiji azzakara azzaujaini tukuna sai ce me azzakara wal unsa to waɗanda suka karanta biology su biyo ni ba ku da allo masallacin ku is not intact ku saurara duk wanda ya karanta biology ana cewa mace tana da xx namiji yana da xy idan mijinki ya zarge ki da cewa kina haifan mishi mata to a tafi a je a zauna gaban alkali amma a je a samu wanda ya karanta science musamman wanda ya karanta biology xx ita mace dama duk sanda ta tashi fitar da chromosome za ta fitar da mace ne duk sanda ta tashi xx za ta fitar wanda yake representing mene mace namiji fa yana da xy idan ya tashi fitar da mani ku saurara jama'a da Allah ku saurara ku saurara ku saurara kun makara ku ringa kokarin hada masallacin ku ya zama daidai da zamani ba irin yadda abin nan ku saurara kar ku kama na cikas duk sanda mace ta tashi x za ta fitar namiji fa ko ya fitar da x ko ya fitar da y don haka in ya saka mata x sai ta haifi ne sai ta haifi mace in ya saka mata y fa to shine faja'ala minhu azzaujai ne a jikin namiji da mace yake azzakar wal unsa ya rage me yasa mata shi za ta haifa Allah ya sa kun gane wannan theory din ba ko kun fahimta yanzu wannan theory din ku duba gashi yana cikin alqur'ani shekara 1400 da wani abu Allah ya saukar da shi amma jama'a sai shekara biyar da ta wuce ne sa'an nan sa gama gano waɗannan abubuwa amma ba haka ba da suna cikin maganganu ne masu karo da juna su ce ɗa daga kaza ne nan daga kaza ne nan daga kaza ne nan daga kaza ne don haka mata ba su fita daga wulakanci da kaskanci ba sai da qur'ani ya sauka a da duk matar da ta haifi mace sai a wulakanta ta a ci zarafinta a ci zarafin yar in ta girma a kashe ta da qur'ani ya sauka sai ya bayyana a'a ai namiji ne yake da taklifar in ya sako mata mace ta haifa mishi mace in ya sako namiji ta haifa mishi namiji yanzu qur'ani ne ya zo da wannan jama'a idan yanzu za a yi empowering malaman da suka karanta alkur'ani ilmomi nawa za su fitar a cikin alkur'ani wanda yake har yau 'yan boko ba su gano makamantan haka ba fata kun san cewa ba tsokar jiki ce take jin zafi ba fata ce take jin zafi ba tsoka ba ce take jin zafi amma bature daga baya gano wannan daga baya ne gano cewa a jikin fata ne fata ce take da sinadaran jin zafi ko raɗaɗi ko makamantan haka amma ƙur'ani tun yaushe yake cewa babban nahum juludan ghairaha limaza liyazuqul azab yan wutan aka azabtar da su azaba sai azaba wannan fatar sai ta expiring sai zama ba za su ji zafi ba sai a canza musu wata fatar don su ji zafi ka duba da kyau ka gani idan dutsen guga tsotsana ka a wuri sai wurin ya dake sai zama ya san dare da za a ɗaya wannan fatar da dutsen guga ya kona ta a mai da wata fa sai ka ji zafin amma yanzu sai ka ji zafin ma gaba ɗaya wurin ya riga ya daskare wannan binciken daga baya ne suka gano shi amma qur'ani ya zo da shi don haka nake cewa haƙƙi ne akan dukkan musulmi da suka je suka karanta science su zo su samar da hanya mafi dacewa wajen karantar da alqur'ani a zamanin nan a yanzu su karantar da 'ya'yan musulmi su iya hadda qur'ani su karantar da su ma'ana alqur'ani a bisa fassarar da malaman farko suka yi to daga nan ne kimiyya da fasaha za ta bayyana don haka qur'ani ba littafi ne na science ba Allah bai saukar da Qur'ani don science ba Allah ya saukar da Qur'ani ne don me domin a ga ayoyin Allah a bauta wa Allah to amma daga cikin alheran da Qur'ani ya zo da su akwai science shekara nawa ina faɗa muku turawa daga baya ne suka gano cewa in ɗan adam ya kwanta wani abu yana fita daga jikin shi amma wani abin ba har yau ba su gano menene wannan abin ba abin da suka ce sun gano in dan adam yana bacci sai wani abu ya fita daga jikin shi idan ya farka daga baccin sai wannan abin ya dawo haka suka ce an unidentified object wani abu da ba a gane ko menene ba Allahu akbar Qur'ani ya bayyana mana ko menene yau shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da wani abu Allah ya ce ne Allah ya tawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada alaiha al-maut wa yumsiku al-ukhra wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma Allah madaukakin sarki shi yake daukar rayuka fi manamiha a lokacin baccin su kana bacci sai a cire ran don aka cire ran me aka baka da shi an baka da numfashi amma an cire me an cire rai to lokacin da Allah ya nufi za ka dawo duniya kenan daga baccinka da kake yi sai Allah maɗaukakin sarki ya ce ran da ya zama yana da sauran ajali sai a sako ran ran da Allah ya kaddara mishi mutuwa a bacci fa fayumsiku allati qada alaiha al-maut sai Allah ya rike ran da ya kaddara mishi mutuwa wa yursilul ukhra dawan kuwa da Allah ya sa akwai sauran ajalin shi fa sai ya sake shi ila ajalin musamma zuwa sabda Allah ya nufa idan kun gane wannan jama'a me wannan yake nuna mana Qur'ani ya gano wannan abin da su suna amfani fa da dukkan wata na'ura ta duba amma na'urar sai ta kasa gano musu menene wannan abu za su sa nazabin yanzu fasahar da suka yi kenan wadda ta fi kamera sauri ko menene ya gilma yanzu nan ba kana ganin ba komai a haka ba ana sa irin wannan kamarar da ke amfani da laser beam za ta nuna maka duk abin da ke wucewa a nan tsakani komai kankanta shi amma duk da haka kamarar ta nuna musu ga wani abu na fita jikin mutum in ya kwanta bacci amma ya sunan abin sun kasa gano shi don haka sai suka ce an unidentified object wani abu ne da ba a gano ko menene ba amma qur'ani ne yace Allahu ya tawaffal anfusa rayuka ne Allah yake daukewa fi manamiha a cikin baccin su hadisi ya zo sahihi cikin littafin abdullahi nabawi na abu nu'aymin annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa annawmu aqul maut bacci dan uwan mutuwa ne ma'ana da wanda ke bacci da wanda ya mutu duk matsayin su daya sai dai wancan ana sa rai ya dawo inda sauran ajali wancan ko ya riga ya wuce dan haka jama'a muna buƙatar mu samar da makarantu waɗanda za su zo da nazariyat bincike wanda zai daidai da tsari na manhajin malaman farko da kuma karantar da waɗannan ilmomi a zamanance ba don komi ba saboda me saboda albarkar da ke cikin alkur'ani ta ƙara bayyana domin dama Allah ya ce sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu alhaq Allah madaukakin sarki ya taimake mu jama'a kun ji daga cikin fa'idojin da ke cikin littafin Tirmidhi yace me idan ya zo da hadisai guda biyu masu karo da juna sai raba musu babi sannan waka sama mazahib fuqaha al-umma qismaini mazhabin malaman fiqh ma sai ya raba ta biyu gwargwadon yadda babin ya rabu biyu wa khassa kullu qismin bi babin mufradin kowace magana sai ware ta da babi na musamman وذكر فيه الحديث المحتج به للمسألة sai faɗi hadisin da ake kafa hujja da shi akan wannan mas'ala wa rubama yu'ayyidu ahad al-qismayn mai yiwa wani lokacin Tirmidhi yakan karfafa ɗaya daga cikin ainihin kashi guda biyu in ya fi karkata zuwa ga ɗaya wa yurajjahu wa yurajjihu tafaqquhan aw tahdisan aw ta'amulan aw yajma'u bainahuma wani lokacin a fiqhance sai ya karkata zuwa ga wata mazhabar ko kuma a hadisance ko kuma au ta'amulan ko kuma da gwargwadon yadda zai mu'amalanci mas'alolin me wannan magana take nufi ko dai in ya dubi mas'alar da ido na binciken malamin fiqhu sai karkata zuwa ga mazhaba kaza ko kuma in ya dube ta game da nagarta da ingancin hadisi sai karkata zuwa kaza ko kuma ga yadda ka'idar bincike ta hukunta sai ka ga karkata zuwa ga mas'ala kaza aw yajma'u bainahuma ko kuma sai ya hada su ya zama ya goyi bayan mas'ala kaza ne saboda hadisin ta yafi inganci kuma a fiqhance mas'alar ta fi zama daidai ina fata an gane misali abin fa'ida ta bakwai da littafin turmi yake da ita akan ainihin sauran littattafai ita ce ne annahu a eh annahu rubama ya'rudu li abhasil wasl wal irsal wani lokacin yu'ridu yana ainihin bujiro da li abhasil wasl wal irsal mas'aloli game da hadisi kaza muttasili ne wato cikakken ruwa yake da ita wal irsal ko ko hadisin tabi'i ne yace annabi ya ce wal waqfi shin hadisin nan mawqufi ne wal raf'i ko ko hadisin nan marfu'i ne ko kun fahimta jama'a ma'ana annabi ne ya faɗi hadisin ko kuwa tabi'i ne ko ko sahabi ne وما إلى ذلك من علوم علل الحديث da ma dai wasu al'amuran daga cikin ainihin mas'alolin da suka shafi illolin hadisi wal fawaid al isnadiyya da kuma fa'idoji na isnadi malam ya ce wa bihaza kafa ama inda gairihi min al-i'tibarati wa shahadat to da wannan abin da kuma Tirmidhi yake yi sai ya ainihin cike gurbin abubuwan da ke wuraren wasu malamai kamar Bukhari in ya kawo hadisi sai ka ji yana kawo mutaba'at kamar Muslim sai ka ji yana kawo mutaba'at da shawahid ko to shi Tirmidhi baya yin haka to amma tunda baya yin haka fa idan ya zo idan wannan hadisin mursali ne sai ya ce maka hadisin mursali ne idan hadisin muttasili ne sai ce muttasili ne idan wannan hadisin mauqufi ne sai ce maka mauqufi ne wanda inda bai bayyana maka karara ba to inda cikin sahihu muslim ne ka dauka zai ta tarkato riwayoyi ne waɗanda za su tabbatar da wannan hadisin da ya kawo ake gani marfu'i ne gaskiya ba marfu'i bane mauqufi ne to tirmidhi shi zai fito karara ya ce maka wannan hadisin mursali ne saboda kaza saboda kaza saboda kaza a ƙarƙashin haka sai mana yake cewa ko wa bihadha kafa ma inda gairihi min al-i'tibarati wa shahadati min ulum al-muhaddithina ilmomin malaman hadisi waɗanda suka shafi ainihin al-mutaba'at da kuma shahadat ko shawahid kenan to duk sai ya zama ya cike su waɗanda waɗancan malamai suka kawo wa adabihim da kuma tsarin da malaman hadisi suke bi shi musannafatihim a cikin littattafan su waɗanda ainihin suke rubutawa ina fatan ku tsaya ku fahimci wannan magana jama'a wato bari ku je ku ɗauki al'imamun muslim da al'imamun nasa'i imamun muslim da nasa'i in suka zo cikin littafin su yadda suke misali ka ɗauki muslim muslim zai kawo isnadi idan ya kawo isnadi ya kawo hadisi sai kuma sai ka je ya kawo maka wani lokacin isnadodi akan wannan hadisin wajen guba bakwai ko fiye da haka me yake kokari ya nuna maka yana kokari ya nuna maka asalin wancan isnadin da ya kawo wanda ake ganin akwai matsala to babu matsalar ya za ka gane sai ce ga wasu hanyoyi da za su karfafe shi imamun nasa'i shi tun farko zai kawo mai matsala ne idan ya kawo mai matsala sai kuma ya ta kawo marasa matsala waɗanda za su wanke wancan to shi turmizi ba haka yake ba shi tun farko zai kawo maka ne in ya kawo maka hanya ɗaya to ba zai ta kawo wasu hanyoyi waɗanda za su karfafi wannan ba a'a tun farko sai kawo maka dalilin da zai kawo ya gamsar maka da wannan magana sai ce wane da ke cikin hadisin nan shi ake zargi cewa kaza ne to mutumin kirki ne saboda kaza saboda kaza saboda kaza na tambayi malami na bukhari ma bukhari ya ce kaza akan shi dan haka duk wata hanya da zai biya tarkato don ta karfafi wannan hanyar ya riga ya maka kanikancin abu ko kun fahimta jama'a Allah madaukakin sarki ya taimaka asani falala ta takwas da wannan littafi yake da ita akan sauran littattafai annahu yaktafi fi ghalibil ahwali abwabi bi hadithin wahidin bi tariqin wahida a galibin babuka idan ya kulla shi hadisi daya kuma hanya daya yake takaituwa da ita wa khususan fi ahadithil ahkam musamman hadisan da suke magana dangane da hukunce hukunce wato hadisan fiqh hadisi ɗaya zai kawo a babi bukhari ko yakan kawo hadisi uku hadisi biyar muslim yakan kawo riwayoyi guda tara guda goma ko makamantan haka nasa'i yakan kawo guda biyar shida bakwai da makamantansu amma shi sai kawo hadisi ɗaya hanya ɗaya wa khususan fi ahadith al-ahkam musamman hadisan da ke magana hukunce hukunce waliza dan haka kallat indahu maddatu ahadith al-ahkam tattaruwar hadisai suka yi karanci a cikin littafin tirmidhi babu ɗumbin hadisai a cikin littafin tirmidhi to ta iya yiwa ka ce to ai kuma kenan sauran littattafan sun fi shi ko bari kuma ka ji sai malai yace wa qad tadarakahu bil isharati ila asma'i man rawa min as-sahaba hadisan fi zalika al-mawdu to irin waɗancan abubuwan da imamu muslim yake yi ya ta tarkato hanyoyi waɗanda za su karfafi hanya ɗaya ko nasa'i ko shi tirmidhi sai kawo hanya kwaya ɗaya idan ya gama sai kawo sunayen sauran sahabban sai maka ishara zuwa ga hanyoyinsu wato kun fahimta wato duk abin da ake nema a littafin muslim akwai a cikin littafin tirmizi amma kuma cikin hanya mai sauki sannan kuma har da ƙari akan abin da ke cikin littafin muslim da nasa'i don haka in ya kawo hadisi sai ya zo sai ya ta kawo sunayen sahabban da suka rawaito wannan hadisi ko kuma sahabban da ke da waɗannan irin hadisai akan wannan mas'ala domin za ku zo ku ji jama'a idan turmizi ya kawo hadisin da ke bayani akan cewa in za a shiga ban ɗaki a yi addu'a kamar ne kamar hadisin Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith to idan ya zo sai ce maka wannan hadisin Abu Hurairah ya rawaito shi sai ka ji ya ce maka wasil babi an Anasin wa Jabirin kar ka ɗauka wai anas da jabir sun ruwaito hadisi keke da keke irin wannan allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith a'a wani lokacin yakan nufi haka wani lokacin kuma yana nufin waɗannan ma suna da wasu hadisai game da addu'a shiga ban ɗaki ko kun fahimta don haka in ka je ka bincika sai ka ga abubuwan da imamu turmi yake nufi ƙari ne akan irin abubuwan da musulun da nasa'i suke yi a ƙarƙashin haka sai malam ya ce aw ma yuma'imu zalikal matan ko kuma ya kawo wasu maganganu wasu hadisai waɗanda wasu sahabbai suka ruwaito sai ishara zuwa gare su waɗanda za su dace da wannan matani wa yu'lamu bi zalika to da wannan aiki na Imam Tirmidhi za a san adadin ruwati min sahaba li zalikal hadis za a san adadin hadisai a sahabbai nawa ne suka ruwaito wannan hadisi kamar hadisi in ya kawo maka innamal a'malu binniyati daga Umar idan yana da wasu hanyoyin kuma sai ce aisha ma ta ruwaito abubuwar ma ya ruwaito abdullahi dan umar ma ya ruwaito to kenan yanzu madadin kana zaton hadisin hanya ɗaya yake da ita misali ko sai ka ji cewa hadisin yana da sahabbai guda hudu ne sai malam yake cewa wa hadhihi mizatun badi'a wannan bambanci ne wanda littafin tirmidhi yake da shi wanda fa'ida ce mai daɗi likitabihi ga littafin shi tartahu lahal abwaq alqadima irin ɗanɗano na malaman da na jin daɗin irin wannan aiki na tirmidhi wal afkarul hadisa tunani irin na 'yan zamani kuma yanzu masu ilimin addini na zamani a yanzu su ma suna jin daɗin irin wannan aiki na tirmidhi jami'an fi waqtin wahid gaba ɗaya da malaman da da na yanzu suna jin daɗin irin wannan aiki na al'imamu tirmidhi ina fata an gane التاسع فائدة تترى أنه ربما يأتي بتأويل أو تفسير للأحاديث المشكلة من عند نفسه وتفسير للأحاديث المشكلة من عند نفسه ونلوكة ترمذي إن يكاو حديثي سيكاو فسر ko jawabi game da wannan hadisi daga shi kanshi amma sai ya dubi hadisai waɗanda suke da matsala wajen gano ma'anarsu sai ce ma'anar wannan hadisin kaza ma'anar wannan hadisin kaza shi da kanshi ya fassara aw min kalami ghairihi min a'immatil fanni ko kuma ya kawo fassara daga limami daga cikin ainihin limaman wannan fanni wanda ba shi ba me ake so a nuna maka imam al-bukhari ya kawo maka hadisi ya rage ka je ka nemi fassara hadisin tun ya gano wannan hadisin na da wahalar ma'ana sai shi ya fassara maka ko kuma ya ce maka malam wani ya ce ga fassara hadisin kaga littafin shi yana da fa'ida kwarai da gaske al'ashir fa'ida ta goma annahu yasrudu fil abwabil hadith al ahadith al ghariba idan ya zo cikin babuka yakan kwararo hadisai garibai wato waɗanda suke da hanyoyi ɗaya wa yatruku al ahadith as sahiha sai ya bar hadisai ingantattu as-sa'ira bainan nasi waɗanda suka yaɗu a tsakankanin mutane summa yushiru ilaiha bima fil babu sannan sai dawo ya ishara zuwa ga abin da mutane suka sani a cikin babin wato in yazo hadisin da kuke tsammani zai kawo to ba shi zai kawo ba kamar ne kamar hadisin ɗazu sai ya ce maka ga hadisi daga anas annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce sitirar da ke tsakanin al'aurar dan adam da kuma ainihin wato aljanu idan zai shiga ban ɗaki shine bismillahi yanzu kaga lokacin da tirmizi zai ce maka babin da ke bayanin addu'ar da ake in za a shiga ban ɗaki me za ka yi tunanin a kawo Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith to sai ba da kai sai kawo wadda ba ita ce kake zato ba sai kawo maka wadda baka sani ba to idan ya gama kuma sai ce wa fil babi an abi huraira wa jabirin wa aisha wa abi sa'id sai kawo waɗanda ka sani din kaga anan ya karantar da kai abin da baka sani ba to don kar kai tunanin ah kamar tirmidhi bai san hadisi kaza ba wanda ni na sani sai nuna maka ya sani sai maka ishara zuwa gare shi ka ji wani irin style kuma na imamu tirmidhi na'am tsaye a'a tana iya yiwa ya zama haka din shine nasa'i ma yana da wannan ɗabi'a wadda zaka zo ka ji an yi bayani ya kawo wanda yake garibi ne ko ya zama hadisan da ba a san su ba shine ne ta'abiri da cewa ba a san su ba ko wanda yake garibi din al hadith al ghariba ai su ne wadanda ba a sani ba wurin malaman hadisi su ne hadisin da yake hanya daya sai a ce ba a san shi ba sai daga wurin wani sannan sai zo ya kawo wadanda ka sani din duk yana yin haka wannan ba wai ana maganar haka ɗabi'a shi take ko ina ba ana nufin yakan yi irin wannan salon ne a wasu wurare za mu zo mu gani a cikin littafin nashi misali wanda in mun so mu tsawaita kamar yadda muka ainihin yi jiya sai kaga da sai mu rinka ɗibo misalan ɗaya bayan ɗaya sai ka ji ainihin wato imamu turmizi yana kawo ainihin hadisan ire-iren haka misali yana daga cikin waɗannan ɗabi'un waɗanda yake yin su nabiran bai cika yin su galibi ba shine ya fara da hadisin da bai inganta ba sannan sai zo ya mara baya da hadisin da ya inganta yakan yi haka amma nadiran ina kokarin in gano mana ne akan haka daga cikin kyakkyawan misali na littafin nashi Allahu musta'an na Allah ya taimaka na'am to kun ji wannan jama'a sai yake cewa ثم يشير إليها بما في الباب ويفعل ذلك لبيان العلل إمام الترمذي يكن يرون wannan ne don ya bayyana illolin da ke cikin irin wannan hadisin da ya fara kawowa kama fa'alan nasa'i ka gani kamar yadda nasa'i ke aikatawa haisu yabba'u bima huwa ghalat imam nasa'i yakan fara babi da hadisin da yake tun farko hadisin kuskure ne kuma shi ya sani amma me yake so ya bayyana maka yana so ya bayyana maka kuskuren da ke cikin wannan hanyar ne ثم يذكر الصواب المخالف له sannan sai zo ya bayyana abin da yake daidai wanda wannan daidai din shine abin da ya saba wancan da ba daidai ba kulna malaman da suke wannan muqaddima sune malam shu'aib al-arnaud da ash-sheikh abdul latif hirzullah suka ce wa hadhihi al-mizatu al-akhira allati zakaraha ash-sheikh al-binnawi qad nassa alaiha qablahu al-hafiz ibn rajab al-hanbali wannan fa'ida ta ƙarshe wadda a shekhal bin nauri ya faɗe ta ibn rajab ma ya faɗe ta fi sharhil ilal a cikin sharhil ilal tirmidhi faqad qala ga abin da ibn rajab ya ce wa qad ituriba ala tirmidhi an yi kokarin cin gyaran tirmidhi wato wasu sun yi wa tirmidhi itirabi suke dan mai tirmidhi yayi kaza rahimahullah bi annahu fi ghalib al abwab suka ce a galibin babuka yabda'u bil ahadith al ghariba yana farawa da hadisan da suke garibai ne gharibatul isnad ghaliban wannan magana kenan sai ka fahimce ta galibin babukan da ke da hadisai da yawa to hadisin da yake da matsala sai tirmidhi ya fara da shi me yasa tirmidhi yake yin haka wasu waɗanda ba su gano abin ba sai suka zo suna zargin tirmidhi sai ibn rajab yace wa laysa zalika bi aibin wannan ba aibi bane fa innahu rahimahullah domin shi tirmidhi Allah ya ji kanshi yubayyinu ma fiha min al-ilal ai yana bayyana matsalolin da ke cikin ire-iren waɗannan hadisai thumma yubayyinu sahiha fil isnad sannan kuma sai kawo sahihi ya bayyana a cikin isnadin shi wa kana qasduhu rahimahullah abin da tirmidhi yake nufi Allah ya ji kanshi zikiral ilal yana so ya bayyana matsalolin da ke cikin wannan hadisi ne ولهذا تجد النسائية هكذا ما ذاك سام نسائي إذا استوعب طرق الحديث بدأ بما هو غلط نسائي ما إن تتوه هنيوين حديثي سي فارا دا وان دي كده كسكري ثم يذكر بعد ذلك الصواب المخالف له sannan kuma sai ambaci wanda ainihin yake daidai wanda shine ya saba wancan din ko kun san cewa ibn hajar ma haka yake a cikin bulugul marami yana da wannan ɗabi'ar galibi sai kaga ya kulla babu babin saki sai ya kawo hadisin abghadul halal ila Allah at-talaq wannan hadisin ya shahara a wurin mutane amma hadisi ne ba'ifi in ya kawo shi sannan sai biyo baya da hadisai sahihai sannan dubi da ya bude babin shiga ban daki sai ya kawo hadisin Anas cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam zai shiga ban daki yana kwabe ainihin zoben shi sai ya aje a wajen ban daki wannan hadisi ba'ifi ne amma sai Ibn Hajar ya fara da shi to me yasa Ibn Hajar yake farawa haka da a ce baya bayyana matsalar da ke cikin hadisi sai a ce aibi ne amma ya kawo hadisin ne dai ya nuna maka wannan hadisin na daga cikin hadisan da mutane suka fi kafa hujja da su a cikin wannan babi sai ce maka amma bai inganta ba ko kun fahimta jama'a wa ma'a kulli hadhihi an-nuqul allati fiha bayanun li makanati tirmidhi yace ka dai ji ire-iren waɗannan maganganu waɗanda aka ciro su ko waɗanda suke bayyana matsayin tirmizi ko wa sana'il a'immati alaihi da kuma yabo da malamai suka mai wa annahu min al-ulama allazina yurja'u ilaihim kuma tirmizi yana daga cikin malaman da ake komawa a dogara da maganganun su wa yu'tamadu alaihim kuma tirmizi yana daga cikin malaman da ainihin ake jingina da su wa anna ahkamahu allati yusdiruha hukunce hukuncen tirmizi da yake fitar da su وهو موافق فيها لأئمة الجرح والتعديل ترمذي يا داتي دا من يمن يلي ما من جرح والتعديل أشكي وانا أنه كنشه كنشه كالإمام البخاري كما البخاري والإمام أبي زرعة كما أبي زرعة والإمام عبد الله الدارمي كما الإمام الدارمي هي أحكام صحيحة وانا أنه كنشه كنشه ترمذي إن قنتتوني سديدة كما ديدي سكي في الأعم الأغلب a cikin jimillar magana mafi rinjaye tirmidhi ya fi dacewa fiye da waɗanda suka saba mishi wa anna kitabahu fardun fi mawdu'ihi sannan kuma kaji cewa littafin al-imam tirmidhi ɗaya ne tamkar da dubu a babin shi ko wa tariqatu tasnifihi wa ihtimalihi ala ulumin idda da kuma irin hanyar da tirmidhi ya biya rubuta wannan littafi da yadda wannan littafi ya tattaro ilmomi masu yawa فإنه رحمه الله تارد هكا ترمذي فا لم يسلم من توجيه النقد إلى كتابه بيكوكوتا بدأ cewa malamai su fuskantar da gyara zuwa ga littafin shi sai da aka samu kanikawan hadisi suka samu wani bodi na littafin nashi suka kifta mai guduma suka ce wannan wurin yana da bukatar gyara wattihanu lahu da kuma dogaro da kuma ma tuhumar tirmidhi bi adami na itimadi alama yantahi ilaihi akan cewa dukkan hukuncin da tirmidhi ya kai matuƙa ya tike akan shi to bai kamata ma a dogara ga wannan ainihin hukuncin ba min tashihin wa tahsinin min ahadisi na inganta hadisai da kyautata hadisai da yake yi allati adrajaha fi kitabihi aljami waɗanda ya tattara su ya rubuta a cikin wannan littafi nashi aljami me wannan magana take nufi jama'a ku natsu da kyau don ku fahimta abin da ake so a nuna maka mutum ba yadda za a yi a ce jama'a gaba ɗaya sun haɗu a kan yaban shi don haka a kullum ana duba menene mafi rinjaye shin mafi rinjaye zargi ne akan wane koko mafi rinjaye yabo ne akan wane idan ya rinjaye cewa zargi ne akan shi to yabo na waɗancan 'yan tsiraru galibi baya tasiri idan ya rinjaye cewa yabo ne akan shi to zargi na 'yan tsiraru baya tasiri a kan shi tare da akan samu kuma akasin haka abin da nake so in ce kun dai jama'a irin yabo da malamai suka yi littafin tirmizi da shi al-imamu tirmizi ko amma al-imamu zahabi sai da ya samu wurin suka ga tirmizi da littafin nashi bari ku ji abin da tirmizi ya ce zahabi zahabi faqadin taqadahu al-imamu zahabi fi kitabihi mizanul i'tidali akwai littafi da al-imamu zahabi ya rubuta ya sa mishi mizanul i'tidali a cikin wannan littafi mujalladi na uku shafi na ɗari hudu da bakwai ga abin da al'imamu zahabi ya faɗi fi tarjamati kafir ibn abdullahi al-muzani kafir ɗan abdullahi al-muzani فقال بعد أن نقل أقوال أهل العلم في تضعيفه ضعفا شديدا باو إمام إمام الذهبي يا أكو مغنغنون دما لمي سكي أكن وانا مالني مغنغنو ما سيوا أكن شيوا كثير أن عبد الله المزني yana da rauni raunin ma mai tsanani to amma kuma sai ya ce wa amma tirmizi amma tirmizi farawa min hadisihi as-sulhu ja'izun bainal muslimina tirmizi ya ruwaito hadisi daga wannan mutum mai suna kafiru dan abdullahi al-muzani wa sahahu kuma ya inganta wannan hadisi kun ji zargin sai ce falihaza saboda irin wannan ɗabi'ar ta tirmizi la ya atamidul ulama'u ala tashihi tirmizi malamai ba sa dogaro da ingantawa da turmizi yake yi kun san cewa waɗannan irin maganganun ne ɗalibai suke ɗauka da daɗewa na daɗe ina faɗakar da mu akan cewa in ka ji wannan maganar zahabi ya yi ta to kai kakka cire ta daga bakin zahabi ka je ka lafka ta akan turmizi zahabi mujtahidi ne turmizi mujtahidi ne zahabi abin da yayi wato tirmidhi ya yi kuskure ne wuri ɗaya ko biyu sai zahabi ya amfani da wannan kuskuren gaba ɗaya sai kuma ya kondemin ayyukan tirmidhi to wannan kuma kuskure ne ina son ku kiyaye wannan yana daga cikin kuskure kuma a cikin ilimi saboda iyawar malami ya yi kuskure a wani wuri ɗaya biyu kuma a ce ba za a soki wannan kuskuren ba nan kuma ana samun matsala da jama'a don haka ku kiyaye jama'a dukkan iyawar malami in ya kuskure wuri ɗaya ko biyu to za a bayyana wannan kuskure wuri ɗaya ko biyu amma wannan bai rusa sauran ayyukan shi ba to khawarij ku kiyaye khawarij su ne in malami ya kuskure wuri ɗaya to duk alheran shi na baya da na gaba za su watsar da su wannan khawarij kenan wannan sharri ne a'a wane ya iya yau sai kuskure sai a ce wannan abin kuskure ne wannan kuskuren kuma ba zai sa a ce gobe ka a ɗauki maganar shi ba ko kun fahimta jama'a to su kuma jahilan gari ba su so a ce wane da ya iya ya yi kuskure wuri ɗaya don aka ce ya yi kuskure sai su ce ab kuma duk an ɓata shi a'a bari in gaya muku don haka kuka ga gidan rediyo ba su taɓa gyara ba amma jarida suna gyara idan jarida suka buga wani labari ya zama ba daidai ba ne ran da daidai ta bayyana sai su ce a ranar kaza ga watan kaza labarin da suka faɗi ba daidai ba ne me yasa saboda masu karanta jarida masu ilimi ne amma rediyo mafi yawanci jahilai ne ke saurare to jahilai ba su da amana idan aka ce jama'a labarinmu da muka faɗi jiya kuskure ne sai wani jahili yana zaune zai ce ni da ma na san abin da shirme ne ba dama duk ƙarya ce ne kawai dai muna sauraron su to ba zai sake yadda ba don haka da mutanen rediyo suka gane masu sauraron su mafi yawanci ba masu karatu ba ne in aka yi kuskure ba a dawowa a ce an yi kuskure sai dai a yi shiru in ya so wata ran a faɗi daidai din ba ku jin makon da ya wuce bbc ta yi min ƙarya da bbc ta yi mini karya da na buga wa wakilinsu na abuja na ce to na ji kun yi mini karya don haka zan kai ku kotu kar ku manta kun yi mini karya a watan januwari suka yi mini karya lafiyayye karya a nan a zaria a halin nan abuja gari na wayawa sai na buga shi shugabansu waya yana ina yana abuja sai mamaki ya kama shi albani da aka yi wa ƙarya yana zari a ga munan abuja tare da shi kuma gidana yana dab da ofishinsu tafiya bata wuce minti biyar ba hankalinsu ya tashi da na shiga studiyon su na je na ƙaryata wannan magana da suka tashi sai suka datsa inda na ƙaryata sai suka sa sauran labaran gaba wannan karan ma da suka sake yin ƙarya na kira shi shugaban nasu can na gaya mushi na kira shi wanda ya ƙarya yana kaduna makon da ya wuce ne fa a guje sai ya rugo da gudu ba mu tashi tafsiri nan da yamma ba ya rugo da gudu ya zo nan ya ce ya rantse da Allah ya kuskure a yafe shi kaza kaza na ce ka je ka yi jawabi a kotu da muka je muka zauna a can ofis ina na bi na ƙaryata magana da ya tashi sai sake yanke ƙaryatawa sai ya sake sa sauran surutan gaba to shine ne kuma na kafe akan tunda ba su karyata ba to sai na kai kotu din yanzu duk wani mai daraja da suke jin sun sani a zariya suna kama kafa da shi amma na ce a'a sai an je kotu jarida ce sun karanta na karanta professional dan jarida professional dan jarida tv college jos ba inda ban je na yi wani course ba ni ma irin su ne amma ni ba na karya don haka na rubuta musu a email to yanzu dambarwar da ake kenan su fito su ce bbc ta yi wa albani karya to rediyo ba zai faɗa haka ba to da su faɗa haka gwamman kai su kotu to kuma na kai su kotu abin da zan yi claiming zai lalata su nan ma to shine yanzu suke so su jefi tsuntsu biyu da dutse ɗaya sun je wurin mai martaba wani sun je wurin mai alfarma wani sun je wurin wani kowa suka je ce a'a ba za mu iya ba yanzu dambarwar da ake ciki kenan me yasa na kawo mana wannan ina so ne ku gane dukkan ɗaliban ilimi bai kamata su zama irin khawarijawa ba bai kamata kuma su zama irin jahilai ba khawarij su ne mutum duk goben shi ran da ya kuskure sai su jefar da shi a ba haka ake ba jahilai kuma shine ran da aka ce ran da kai karatu ka zo ka ce jama'a musulmi eh karatun da ne jiya na gano kuskure ne sai a ce ai da ma malam mun mun san jiyan ma mun ga kamar bacci kake ji shikenan to goban ka zo kana faɗi sai ga suna ta gyangyadi zai ce ai malam mun san ka faɗa ne gobe ma zaka da aka ce kuskure kai to jahilai ba su da amana su kuma akan haka wannan shi yasa kuka ga in malami na wa'azi in yi kuskure ba ma gyara mai a wurin ba zai karɓa ba saboda in ya karɓa in ba Allah ne ya taimake shi ba sai jahilan sai ce a'a nan fa yana wa'azi wani dan islamiya nan ya ya kure shi dan zuwa abin da za su ce ya kure shi su ba san tawali'u ba ko kun fahimta to gobe sai kaga sun watse sai su ce nan wani fa yazo ya ci gyaran shi bai iya ba ma abin shi yasa sai ku ga su malaman in ka gyara musu suna wa'azi ba za su karba ba ko kun fahimta jama'a ku karanta ruwan bagaja za ku ga irin wannan bayanin shi malam zulken nan malami ne ya iya lawali ya iya sani ya iya tambihul gafilina shi ko wannan fa bai iya komai ba don haka tun a gida ya ce mishi ka rufa min asiri jahilo ne na samu ina cin abinci in so gane ban iya karatu ba mutunci na ya zube shi kuma malam zulke ce ba zai rufa mishi asiri ba haka aka yi karanta ruwan bagaja da aka zo aka share fage shi wannan da ya san daƙiƙi ne ya san in ya biyo ta hanyar ilimi wancan zai kada shi to sai karkata ga jahilai sai zana dan kuri haka sai ce me wannan sai ce ra sai ce a'a nu'ara ya ce a'a to yanzu sai malami ya koma kame kame yake yi sai da ya tabbatar ya gama kai shi dawa sai ce to na baka gari sai ce jahilai ku duba da suka duba sai ce wannan tsayawar wata ce daren farko jahilai suka ce haka yake malami uban malamai sai ce to ku mishi a tire shi yasa idan ka tafi kana karatun aikin jarida za a koya da kai sociology of the media wato yaya ɗabi'un harkar jarida suke akwai abubuwa a cikin aikin jarida wanda wallahi sai ka je kara karatu game da aikin jarida za ga yadda ake bi da mutane akwai inda ɗan jarida ba zai ƙarya ba amma tadlisanci zai yi magudi a wajen ba da bayani amma ba za a gano shi ba in aka ce mishi to yanzu wani hali ake ciki a garin sai ya ce to Allah ya kiyaye garin da yanzu dindin yake an ɗauke wuta don haka ba wanda ya san abin da ake ciki sai Allah inna lillahi wa inna ilaihi raji'una amma zuwa da safe za mu ba ku labari to duk wanda ya ji labarin zai kwana cikin taraddudi an ce an ɗauke wuta a garin an ce ba wanda ya san halin sai Allah dama sai waye sani ba gane to da yake galibi yahudawa ne suke koyar da aikin jarida in ba Allah ne zuba maka imani ba wallahi al'azim in ka je kana koyan aikin jarida zaka ga cewa akwai magudi da karerai a ciki to musamman musamman rediyo ne wanda aka san cewa galibi ammatul ammawa ne suka fi saurare Allah maraukakin sarki ya kiyaye abin da tirmizi ya yi jama'a kuskure ne ya sai imamu zahabi ya ce wannan irin abin da tirmizi ya yi ya sa malamai ba sa dogaro da ingantawa tirmizi kun ga yanzu wannan ya kwashe shi gaba ɗaya ne wa kana fi tarjamati yahya ibn yaman qala al-bukhari da yazo tarihin yahya dan yaman sai shi zahabi ya ce bukhari ya ce fihi nazar akwai magana game da shi عن حجاج ابن أرطى عن عطاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل قبرا ليلا hadisi ne wanda Tirmidhi ya rawaito cewa annabi ya shiga wani kabari da daddare fa usrija lahu sirajun sai aka kunna mishi fitila domin ya iya duba idda zai sanya mamacin a ciki hassanahu Tirmidhi sai yake Tirmidhi ya kyautata wannan hadisi sai Zahabi ya ce ma'a ba'asin salasatin fihi tare da rauni guda uku da ke cikin shi sai yace fala yughtarra bi tahsini tirmidhi kada a dogara da ainihin wato ka a rudu da kyautatawar da tirmidhi ya wannan hadisi fa indal muhaqaqa domin in aka zo tantance magana ghalibuha bi'afu mafi yawancin waɗannan hanyoyi ko hadisai masu rauni ne to jama'a kun ji abinda ake so a nuna maka duk wannan yabo da aka yi wa tirmidhi to karka ɗauka tirmidhi kuma annabi ne na jarhuwar ta'adi karka ɗauka ma'asumi ne zai iya kuskure to ran da ya kuskure misali jama'a za mu iya kawo hadisi nan tirmidhi ya ce wannan hadisin hasan ne sai ka ji mun ce maka ƙarshe gaskiya hadisin ba'ifi ne kenan yanzu mun kuskurantar da imamu tirmidhi ko to kada ka ce a tirmidhin za a ce ya yi kuskure eh mutum ne zai iya yin kuskure to kai kuma karka ce to tun da ya kuskure yau to gobe ma duk magana da ya faɗi kada a yarda da ita to wannan shine matsalar da muke fama tsakanin jahilai da ɗalibai ko kuma malamai masu zafin ra'ayi ko kun fahimta abin da ake so shine ne tsaka-tsaki ka zama moderate shine ne mutum ne yana iya yin kuskure yana iya yin daidai ran da ya kuskure a roƙi Allah ya fi mai a aje kuskuren kada a ɗauka a binciki abin da yake daidai a ɗauka ranar da ya abin da yake daidai kuma fa a ɗauki wannan abin da yake daidai ɗin kuskuren da ya faru jiya ba zai sa a ce kuma an watsar da waccan magana tashi ba jama'a kun fahimta da kyau wannan ita ce gaba tsayawa wadda yake ta dace da a tsaya ɗin insha Allahu ta'ala sai kuma Allah maɗaukakin sarki ya kai mu gobe za mu ci gaba da tattauna ainihin bayanai da ilmomi waɗanda suke cikin ainihin wannan muqaddima ta al-Imam Tirmidhi wadda take da matukar fa'ida Allah madaukakin sarki ya taimake mu ana za mu saurara insha Allah ta'ala muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk